إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗorinmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 25 ga wata na shawar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyar kin ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyu yau sha Allah za mu ci gaba da darasinmu na mota ta imam malik rahimu Allah yau za mu yi darasi na casa'in da bakwai ko mu ce gomiya tara da bakwai a cikin littafin motsa ta imam malik nan mafi a shi da yau kusan wata biyu ba kwana biyu mu da darasi na motsa ta imam malik za mu tashi assalatu ba'da subhi wal asali fi tawaf maganar yin sallah bayan asuba da bayan la'asar yin sallah ta da ake yi raka'a biyu bayan tawafi mun san muna cikin daidaita na mota ta imam malik kuma mun san maganar hana sallah a bayan la'asar sai rana ta fada haka hana sallah bayan asuba sai rana ta hudu abin da yake tabbatacce a cikin fiƙe ta imam malik to kan wannan mas'ala ce yake magana kuma ya zo iso magana ita wa nafila kai raka'a biyu da ake yi ta ba nafila ba raka'a biyu da ake ta bayan tawafi ana iya yin su bayan la'asar da bayan asuba ko kuwa shine yake so ka magana ana imam malik rahimahullah يوهارا تشوى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القادي أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد ثلاثة صبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناق بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف وأنا أبن yake so ya kawo na na yake cewa nafila daga raka'a biyu ta umar da yi abinda yake ba labari umar bin khattab annan wuta bilbait ma shi abdullahi bin abdulqadi ya salla ya yi tawafi ta da umar bin khattab bayan sun kai wani tafin sun yi shi ne ba da salatar subh bayan sallar asuba فلما قضى عمر طوافه لوكتن ده عمر يا قاري طوافين شي نظر يديبا فلم ير الشمس طلعت بغبا انا هودو ورانا تهودو با فركب يحو ابن هاوان شي حتى اناق بذتوا فصلى ركعتين سنة الطواف نعم الوقت nan bai ba sallar rana ta hudu ba kenan nan hujja ce ta sallah rushin sallah kenan bayan asuba in rana ta hudu to umar kenan bai sallah ba nan yadda zai tuwa wuri ne hanya ne hama tsakanin makar madina yadda ji a can ne ma to kan yaga umar kin ya salla raka'a biyu ya a lokacin nan yake kenan baya ya bar wurin kenan da nisa ma tafa ya salla raka'a biyu da tawafi dan ya yi ta ba kenan a wannan lokaci wannan abin da yake so ka ana kenan sai ruwaya ta gabata haddasana وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع اتمنى رواية شعب الزبير المكي يا يا عبد الله بن عباس يا توافي بايا صلى العصر da ya tawafi bai gaba ya sallah sun ma ya dukkanin hujjara ta uwe shiga gidan shi bayan tawafi ta ce fada adalin masu na ban san ba abin da ya gida ya yi ko bai yi ba amma na ga ya yi tawafi bayan sallah ta da asar amma ban gaba ya yi sallah raka a biyu a wani lokaci bayan sallah gidan shi ya shiga kuma ban san ba abin da ya gida ya yi ko bai yi ba amma da anan bai yi ta ba bayan wannan kan tare da bai da bayanan kusan ƙarshen karatun insha Allah wa haddathani an malik an abi zubair al-makki annahu qala لقد رأيت العبيد يخلو بعد ثلاثة الصبح وبعد ثلاثة العصر ما طف به أحد قال مالك من طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك abinda yake wannan ruwaya cewa abu zubair almaki ke cewa laƙadar rayatul bayt ya kulu ba da salatu subi ko ba da salatu asar ina ga ɗaki mana ka'aba tana wafinta mana babu mutane a cikin ka'aba bayan asuba da bayan asar babu tawafi mai ba mutane a wurin kenan dan rishin gudun ko rishin wannan raka biyu da ake yi bayan sallah kasi da wani lokaci haka ya ce ya ga kai wurin da ba samun taro wannan bayani da karkashin wannan bayani sun gabata kuma ga magantar imam malik kenan fikimin imam malik kan wannan matsala ta raka'a biyu da ake ta bayan tawafi قال مالك ومن طاف بالبيت بعد اسبوعين وندا yayi tawafi na Ka'aba iya cikin kewayen shi bakwai shi usbu'i cikin kewaye bakwai da yake yi iya ciki sun muqimatu salat salatu subhi sai aka tare sallar asuba ana cikin tawafi lokacin sallar asuba ko sallar asar ko asuba da duwan aka tsara wannan lokatayya ne wanda yake aka fi malikiya ba a nafila kansu kuma yanzu yake so ka magana akan mas'ala ta tawafi kai wani tawafin ka kai kana ciki ne aka tara sallar asuba ko sallar ta la'asa akan wannan in tawakana gare ka ga cikin imam malik in malik yake cewa innahu yusalli ma'a imam kayi uku ko hudu ko biyar aka tada ya kama sallah ya ce za ka yi sallah tare da neman amma nawa kai za ka yi sallah kai da neman ta suma ya bini alamata kuma ya ka zo ka gina biyar kai da ka fi sallah asuba ko sallah magarba an kare kina ya ka tashi ka ci ka yi ciko akan abin da ka tsaya hatta yukumilu sub'an haka cika tawafin ka bakwai kenan amma nawa kai ɗaya kai bi kai kullum shikenan an ka zo za ka yi ciko akan abin da za ka gina akan abin da kai can baya shine abin da yake wannan magana ya ce sun la yusalli hatta ta tudu a shams au ta malaka ce ramallah idan kai wannan sallar ta asuba kana tawafi aka tada sallar asuba ko al'asar zaka bi su ayi wannan sallar a kare kai gini akan abin da kai in ka kare ba za ka yi sallah ba har sai rana ta hudu in sallar asuba ce au ta garuba ko rana ta hada illa asar ce tukun za ka yi wannan raka'a biyu ta tawafi قال إمام مالك يتشوى وإن أخرهما حتى يسلي المغرب أي مغنى تشوى كبسلة bayan rana ta faɗa kai ko to ce ko da rana ta faɗa idan ka jinkirta wannan sallah ta ka bayan rana ta faɗa ba ka yi bona raka a bisa tawafi sai ka jinkirta sai da ka sallace magariba malaka ce fala ba a sami zalik babu lai wannan cikin imam malik kenan amma kan manta cikin karatun mun aloji kawo ruwa ingantatta wanda ita ce hujja wajen manyan malamai kan mas'alar ka'aba ba ta da wa'annan kanki-kanki na nafila bayan wa'annan salloli har ma malamai da dama na sunna akan hujjoji suna ga ba magana ba da asar ba ko bayan asuba wanda wannan ko a malaki akwai salloli da ake yi bayan su in ta kama ko a hudowar rana ruwayar da nasa ke cewa ya bunu abu da manafi la ta manu har tsafi hadar bai tursali aita sa'atin bida a har wannan ruwa makaranta ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa famin da abdul mana wanda shi kula da gadar ka'aba yace kan ku hana duk wanda yazo a wannan daki a kowane lokaci dare ne ko rana ne duk lokacin da yazo ya yi tawafin wannan dakin ka kwana sallar raka'a kaga wannan duka ya yake mana wannan fahimta wannan maganganu da makaranta na hanayi bayan kaza bayan kaza annabi ya yanke ta wancan ruwaya kuma hadisi ne marfu'i kuma tabbataccen hadisi amma wannan abin da yake fikin malikiya da muke karantawa su a wajen fikin malikiya ba a yi to kuma tunda hadisi da ya zo kuma ya tabbata kina kaga ya yanke mana wahala da kai da kawowa ta Allah gafarta mu ba wannan shine kuma da mun jigo mu bayani baya Imam Malik rahimahullah da shi sauran yan uwan sun tabbatar cewa ba duka ba abai bane ba na sunna imam malik ya tara ba duka abai gani ba akwai abin da bai gani ba zai hukunci da abin da ya samu hannun shi ko ya shi hadi wani lokaci amma ya faɗi cewa fa inna ma ana bashar usibu wa khudu fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa kitab sunna fa khudhu wa ma qala kitab sunna fa turku yace ni mutum ne kaman kowa ina daidai ina kuskure da abinda kuka ga ya daidai da ƙur'ani da sunna ku riki abinda kuka saba ma ƙur'ani ko sunna to ku aji shi kaga dai malaka ya huta kuma wannan abin dan uzuri ne na malamai ba komi ba suka gani wanda kuma irin abin da irin masu kawo maganganun cewa ai duk ɗaya ne sauƙi na na al'umma ka kama da kake so kamar na za a ma addinin zaɓe sanka zaɓe sanka za ka yi abin da ka ga dama kama duk ɗaya ne wannan magana ce kuskure ne shi ne imam malik da kanshi yake cewa kamar tafiye na abdulbar yake cewa imam malik yake magana masu cewa duk ɗaya ne an samu saƙani duwan da kam duk ɗaya ne yake cewa ƙaula ne wa kuta da fani ya guna sawabin ya guna na sawabin jami'an alalla wallahi hatta ya shigul haƙƙa wa sawa imam malik ya cewa yanzu magana biyu saƙanin juna kuma a ce duka daidai ne malaka ce Allah wadda ce wallahi bai yi wa wurin akwai daidai da kuskure wadda take daidai za a bi wata ta kan gaskiya kaga wannan ya ɗauke ma cewa wai ra'ayi ne ya kada abin da ke so malaka ce ba bai wa na ci halaka na ci haram kuma ubangiji nan guda ne annabin guda ne ubangiji guda ne kuma ta daidai ne ba haka ba ne sai dai zama ka samu dogara ba kowa zai aiki da abin da yake shine mafi ƙarfi a wurin shi abin tsakanin ko tsakaninka da Allah ba ra'ayi ba ina gaskiyar magana wani ya kaza ko hujjar shi ta yi ƙarfi to wani ta yi ƙarfi wannan shine amma a ce wajen ɗaya ne ba roka duk da kama ka kama daidai haka ba ka sakuwa baiwa a cikin daidai ne duk da kuma mun san malamai wani lokaci za ka malami ya hujja da hadisi mai rauni a wurin shi bai san da wannan wani kuna ka hadisin dai wani zai ce a wannan ruwaya da wani dogara da ita gaskiya hadisin ba shi da inganci balle akan hujja akan shi kaga ka zaka shi shi shi bisa ne ba za a ga maka bisa ba akwai abu da yawa da dalilai da malamai ke kan hujja za su yi wani madogara su kawo wani hukunci kan ruwa da kan kanta ba wani ya zo ce a kuma da dalilin da ya maka wannan dalilin da da masabaka ta kawo hujja a kan shi dalili ne mai rauni to ya za a kawo hujja a kawo shari'a wani hukunci akan dalilin mara kari sai ga kenan ya kara wace magana ka zo da doka nan da na misali guda ne nan na misali guda ne a gaban mu duk wani bayani ya kare gaba daya ba a yi kaza da maka ji hadisi ta yanzu ya ce annabi ce duk lokacin da aka yi sallah dare ko rana wannan ake ka hana kowa ya sallah ya tafi sallah ka bi to amma kaga su anan shi malaka abin da ya samu duk wannan ba a yi kuma ya kawo da gidan wancan wannan abin da yake wurin shi Allahu a'lam yanzu sai bayan wannan magana ta Imam Malik ta cikowa ka tsaya ka yi sallah wannan kuma ko a yanzu an san bawan sabani kana tsawafinka aka yi kiran sallah za ka tsaye da ka bi sallah an kai da cikar ba magana kuma na wata kan shi qala malikun wala ba'sa an yatufa ar-rajulu tawafan wahida ba'da as-subh wa ba'da al-'asr la yazid 'ala subh wahid wa yu'akhiru rak'atayn hatta tatlu'a ash-shams kama sana'a Umar bin Khattab ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك رحمه الله مالك Imam Malik yace akan wannan magana yace labas babu lahi an yi tofa rajul tawafin wahida babu lahi mutum ya tawafi tawafi guda بعد الصبح وبعد العصر bayan asuba tai ko ba kan mai nake yin tawafi guda ka san tawafi ana tawafi bakwai kai raka'a biyu kuma ka saka nan sake wa kuma nan da ke tawafi guda ba iya dinke waye guda ba tawafi guda wanda kana iya tawafin ka kenan bayan la'asar amma bakwai zaka tsaya shi ne ke cewa zaka babu lahi ma malik nan mai sai kawo imam malik bai ki ba bai hana ba tawafi a bayan sallah ta asuba ko la'asar abinda shi maliki hana yake magana nafila raka'a biyu da ake bayan tawafi ita ce imam maliki ke magana yace kenan babu lahi wala ba sa in tufa rajul tawafin wanda babu lahi mutum tawafi tawafi guda mace kaman jumla guda ba da kiwe ɗaya ba bakwai da ake shi zaman guda ana iya bayan asuba da bayan la'asar amma la yazidu ala sub'in wahid amma kai kara akan kewaye bakwai da ake yi yanzu bayan kewaye bakwai akwai raka to tun da bayan asuba ne da bayan la'asar fikir imam malik ba a wannan raka bi a bayan su zai tawafin ya kare kai kara akan bakwai wa yuakhiru raka'atayn hatta tatlu'a ash-shamsu amma raka biyu da ake ta bayan tawafi su ne zai jinkirtar da yinsu sai ranar da asuba ce ba zai bar ka'a biyu sai ba rana ta hudu idan kuma bayan in kuma kenan ta kamar da ulumul hada makaranta a baya umar yayi sallah ya raka'a biyu ka yayi tawafi ci gaba ya hauta shi ko bai ba kenan in ba asuba ne zai tawafi ya kare amma bai raka'a biyu kamar da rana ta hudu kamar da umar yayi a hanyar ويؤخرهما بعد العصر iya magana nan da biyu ya koma ga rak'ata da ke wannan yana kuma zai jinkirta da raka'a biyu ta bayan tawafi da yayi tawafi bayan al'asar ba zai yi su ba hatta taghruba shams sai rana ta kwada zai raka'a biyu ta tawafi da yake inji imam malik ala gafta malik yace fa idza gharabat shams idan rana ta kwada sallahuma isha ranar ta hada in ya so bayan hada rana sai raka'a biyu ta tawafi da bai ba in ya so kai tsaye ba hada rana ya so wa insha in ma kuma ya so akharahuma sai jinkirta da wannan raka'a biyu ta tawafi hatta yusalli al-maghrib sai ya salli al-maghriba da ba asib dalika babu lahi in ya haka inji imam malik muna cikin zai fiye maluku duk ta imam maluku da ƙarfi wani bayanai dai cewa haka yake a wannan mazhaba ko a wajen imam malik lamun bayani dai mas'ala ce mai sauki ƙarƙashin waccan ruwaya ta duk lokacin da aka zo a yi tsawafi kuma a yi sallah raka biyu su can magana madogara kan wancan hadisi suna ga hatta hudowar rana faɗa rana babu lokaci a ka'aba kan wancan ruwaya shi ne mahi ma don wajen ba na sakon gana amma faɗa ran hudowar rana su mai haɗa lokacin kan sallah to amma ita sallah ta bayan tawafi an ce ai ta sa a ci sama da suke cewa babu lokacin da ba a yi ba ta a jiwa rana ta hudu ta hudu ba a yi zama zai wahala ma za a cin kaba ka san hudowar faɗa rana iya da wahala ma zuwa an zai mutumin tawafi bai gane ba tukwai na gini ne kyau ga ka kare ka bai kai ayyar lega maka ko ka diba abu kaza ku balle balle ma lokacin gaskiya ya wala gaskiya to da mun da gaskiya abin nan mai sauki Allah ka sauke shi ba wani kurci kan abin gurin tana da wacce ruwa kana da dama duk lokacin da kare tawafinka gurin kai sallah raka'a biyu kashin wacce ruwa da muka ambata kuma ta tabbata Allahu a'lam sai wada'ul bait magana ta ban kwana da Ka'aba shine ban kwanan ɗaki eh ban kwana da ake wa ka'aba aje a yi ban kwana an ƙare komi za a tafi gida aje a yi ban kwana me yake ne ban kwana akwai ruwa na tarbiyya cewa ku zamanto ƙarshen aikin ku ko barin ku da makka zamanto daga ka'aba ne za ka ban kwana da makka ginan ka'aba ce ƙarshen aikinka amma na tawafinka shi ne nan ban kwana yin tawafi na ban kwana sun san tawafar wada kan wannan yan wani duka abin da muka ambata wannan bayan wannan hadisai da muka ambata kowane ya inganta zuwa ga waɗanda aka dangana zuwa gare su kowane ya inganta zuwa wanda aka dangana magana illa bayan da muka yi magana hukunci abin da yake ci amma kowane abin da aka wadi ya ruwa ta tabbata wani abin ya wakana ga umar ya wakana abdullahi bin abbas ya wakana ga shi abin da kenan malik da mun littafin shi ne ba matsala kan shi magana ta wada'ul bayt kenan ban kwana yace haddathani yahya an malik an nafi an abdullahi bin umar an umar bin khattab qala لا يصدر لا يصدرن لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النصف الطواف بالبيت abin da ke wannan magana cewa abdullahi bin umar ke cewa umar bin khattab ya ce la yasduran ahadu min alhajj kad daya daga cikin alhazai ya huto ya bar makka حتى يطوف بالبيت حتى يتوافي نا كعبة نا دايك فإن آخر فإن آخر نسك الطواف قرشان أيكين كان مكة نزوى أي حجي شين توافي نا بانكوانا تونان ضد wannan magana ta ita Umar bin Khattab Imam Malik zai kawo hujja da ita amma ya san da ba ana nihi bane ba wani tawafi na ban kwana zai zamanto cikin aikin hajji wanda da a magana gaba zahirin maganar akhirin nusu kenan aiki da bici ba idan makai tsawon ban kwana ba shi ba sai duka malamai an yarda cewa tawafi na ban kwana bai daga cikin ayyuka na hajji ko rukunne ko wajiban hajji bai daga ciki abu ne mai zaman kanshi tawafin ban kwana ko kana maka zaka wuta kabar maka ana so ka yi tawafin ka haka ba maka wannan ba sai ba alhaji ba ko mai ziyara ta umara duwan zai bar maka an su zama karshen kwankwanon shi da maka ya je ka'aba ya tsawa mai wuta shi ne kuma magana da haka kenan bai da a wani karfin zahara magana aka ce karshen aiki kenan tawafi ya cikin aikin aikin haji alhali gaskiya bai daga cikin aiki na ayyuka na haji zaman kan shi to duk da imam malik rahimahullah ya kawo magana ta imam malik ta umar bin khattab ta cewa aiki karshen aiki tawafi na ka'aba sai malik ya cewa ƙala malikun fi ƙauli umar bin khattab fa ina akhirin nusuku a tawafi bilbin ya ce maganar umar da ya ce ƙarshen aiki tawafi na ka'aba inna zalika fi ma nura wallahu ala kaji malamai adalci abu imam malik ce wannan magana ta umar ta ƙarshen aiki tawafi na Ka'aba yace wannan inda zalika wannan magana fi ma nura cikin abin da muke tsammani nura ura ma abin da nake tsammani a cikin abin da muke tsammani dalilin umar da ya kawo kawo wannan magana amma ce wallahi a'lamu tsammani ne sai ce maka Allah shi ne muke sani amma mu a ganin me madogaran malik ka me madogaran umar da ya kawo tawafi na barin kaaba karshen aiki yace mu abin da muke ga duk Allah shi ne muke sani muna ga liqaulillahi tabaaraka wa ta'ala wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub ثم محلها وقال ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشاعر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق يتمنى ذا فكهم أمر عنا فقال الله سبحانه وتعالى ديك مكان شوا وند يجرم ما شاعر الله دعوانا الدين الله أبدا الله كوانا الدين شرعا تا أبسنا لكش تو وند يجرم ما شاعر الله وانا الدين الله فإنها من تقوى القلوب يا زكاة ما أذكر أنا سبسكي كي هي عير الله تم يا مكان دكا دكا مكان الحديا أجي ثم هلوا إلا بيت الأتي عشان أبون أياتي محل كن هدايا زوا قولنا لاكي دكتي to ana yace fa mahillu sha'ir kulliha da haka kenan wurin duka warware duka abubuwa da yake aikin addini ko aikin haji to wanke zawo da kare ta ilal bid'a za ka zuwa ga dakin Allah da dai kenan tunda aikin haji ka zo ko mara ka zo karshen aikin ka shine Ka'aba iya Umar ya hulta da wannan aya ne yake cewa an kare komai kuma zamanto karshen aiki zamanto an yi bankwana da Ka'aba shine magana Imam Malik ce shine ya fa in ta yi tsammani shine madogaran Umar amma ba shi ba ba wata magana za a kawo ha za a sa kafin wada na alaƙa da aikin iya cikin aiki na hajji da zama kanshi wannan zai zama to ka zo aiki ibada ka yaban kwana da ɗakin Allah don shi ne mana abin da yake kawo madogarar ta umar kan wani magana haka imam malik ibn mani Allah Allah shi mace amma tun da karantar da kai da magabata suka yi ijtihadi ba da zahirin nasi ba ga dalilin kaza a gani na kaza ne iya yawa zamanto daidai ne iya zama da kuskure ne irin wanda suke cewa kana an samu sunna yanzu ya samu sunna karara ko take gashi kaga an ce ya je magana aiki da sunna ko aiki da karara wannan ya kanta sanin aiki da ijtihadi da wani nasi na qur'ani ko sunna shi wani hukunci kanshi wallahi wala yanzu wannan magana dai ta bankwana zai kawo magana ta yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna umar bin khattab رد رجلا من مر الزهران لم يكن ودع البيت حتى ودع أنا أبن دكي رواية تيوى عمر بن الخطاب يا ميدا wani mutum daga marar zaharan marar zaharan wani wuri ne a hanyar makka zuwa daga makka zuwa madina kusan ce mil goma sha mil goma sha takwas tsakanin shi da daidai an bari dai makka to ina ka ce mil sha takwas ya wajen kusan kenan 20 kilo 20 da wani abu aka mai do mutum ko 30 ko 30 ma ka kenan abin ƙarfi ne to an ce wani bawan Allah wani mutum ya kai maru zaharan umar mai tambaya biyu da mu kana ta koma to illa ita wannan ruwaya tana da rauni ta umar ya haka sanadin yana da rauni wanda aka hujja da shi a ce ya koma duk da cewa aka koma can tushe ma na ta wajen fikin malikiyar suna ga yan tahiyya ta yi nisa ba magana ko da musamman cewa yi ba magana ya koma sai ya yi tun da bai cikin aikin haji su kure ne idan da wannan ruwa da tana da rauni kenan ba za mu kan hujja da ita ba wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala man afada فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عدي أطاب البيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه أنا أبن أرض بن زبير كي تشوى أروى شين باب هشام بن أروى ya ce man afad wanda ya tawafi na ifada bayan jiwa da yanka da aski ya tawafi na bayan arfa ya fi ifada yace duk wanda ya haka faqad qada Allahu hajjahu hajji shi ta cika Allah ya cika mai hajji shi dan annabi sallallahu alaihi ya cewa alhajju arafa ya arafa ya zo ta fice hajji shi ta kare fa innahu in lam yakun habasu shay fa huwa haqiqun an yakun akhir adiyata bil bait an har babu wani abu da ya hana ka kaji abin da ce in babu wani abu da ya samu hijabi ya hana ka to haƙƙi ne ana so zaka ƙarshen bankwananka da ka'aba ka yi tawafi na ka'aba in ba abin da yana ka amma ka bai suka zama ka magana ke na kwanan malaka ya da haji ta ƙare fata ta ƙare haji ta ƙare kuma ma wani wani abu ne daban mai zaman kanshi yin tawafin bankwana shi ne abin da ya tattara ka na ƙarar magana in dai ka yi ba ka ƙare ce hajjinka ta ƙare Allah ya cika maka hajjinka to amma in ba abin da ya hana ka ya tsare ka ka yi bankwana da ka'aba kuma shi ne magana ina ba nake mai zaman kanshi amma bai da alaka ta aikin hajjin ka a ci hajjin kaza ko yanka kaza ko kaza wani jini ko hajjin ka wata ba bai da alaka ko da zaman kanshi yake mun ce ma kowane mutum ba aikin hajji bai iya ganin makka zai bar makka ana so in zai fita iban kwana da ka'aba yace wa in habasa shay aw arada lahu in wani abu ya hana ka zuwa kai ban kwana an warata lahu wani abu da bijiro maka ya bada mata hiya zai misali iyayewa ka hudo kaya kamar za a sace an kace gaje ka wa za ka bar maka kayan an hudo ya fara doka ake doka ake doka da wancan wutar hudo kaya ku aji ko yanzu misali za ka je irin wata haka wata samu haka wani lokaci mun je mun kare umara kuma delekin da aka bamu ya kare kenan daga ka shiga hannun hannun sojoji hannun yan kamun ka zama abinci mun muzo ga mu za mu amma muna tsoro a kayan mu je mun ce za mu bankwana sai jama'a a hanya ne muka gudu biyu mu shiga nan mu shiga nan muka tsere ba amma ya bunce ta abinci muka tsero to kana ganin an ka ce ka je tsawon kama ka zai muna kallo muka bar muka bar muka bar tsawon da bankwana sai ka je a bakin har masu kama ka kaga nan wani abu ne kito wanda ya sa ya san da wani matsalolin ba wani matsala kurin ka je na kama ka tunda da ya kare da aka ba an kai je ka zama abinci kaga ba ka je ba tsere da wani sata lele suke suke to maka to nan ba a ce ai dole ka yi maka ka zamana ya an fara zuwa tsawon kafin a baka zama baka jiran kuma ta ga magana kenan shine yace kenan wannan an wani abin tsare ka wani abin gito maka ya hana ka fakar ka fakar ka ta Allah hajja Allah ya cika maka hajjinka hajjinka ta kare to karkashin wannan ruwa qala malik imam malik rahimahullah yace walau anna rajulan jahila an yakun akhiru ahdi tawaf bil bayt yake yi wani mutum ya jahilci wannan mas'alar ana so kai ban kwana da tawafin ka'aba mutum bai sama da wannan hukunci hatta sada sai da ya fito daga makka yawa a cikin kar ko a hanyar ta kai kai da mun kana kai ne shi ana na kafi ma ana kafi ma su kuma kan hanya balle ta yi ake ta jama'a malikas to wannan lam'ara lam'ara alai shi ban gaba wani laifi a wajen shi za a yi laifi kaza ko da kaza kwace dole a ya ba wani abu daban wanda ya ce ko ya yanka ya fi ya kaza don ya bar haka a ta ce ta lam'ara alai shi mana ban ga wani abu da ya hau shi ba daban shi ke ce alai shi illa an yakuna qariban fa yarji' sai dai in kusa ne in kusa ne fayar ji wannan ya dawo daga wuta da yawa ya koma gan ba wuta ba in zai iya koma wannan sai ya komo ya dawa shi kuma ya ce faituf bilbai da tawa shi na ka'aba su mai sarif iza ka kada a fada sai ya tawa shi na bankwana kuma sai ta hiya inda ya kafin bankwana sai ta shi kirin yayi kenan ta fada har ta kare kuma ta shi kirin bayani da mana magana mutumin da ya ga hamba ya fi fada ya kare zai ta gida bi sani ba ya kama hanya ko an zuci da matar bai ba ba ta dole sai ya koma ana ne wurin kun kusa ne ba tsira mai balaguran ya koma ya koma ka abin da kwana tukun ya hutu shi ne anan abin da yake fikir ta imam malik rahimahullah wannan shine karshen magana ta tawafin bankwana nan da a jumlace imam malik ya mana babi na tawafin bankwana kuma duk bayan da makaranta dai tawafin bankwana iya daga wata sunna da aka ɗora wanda ya je makka wanda yake cikin maka kai ya huta daga cikin ka'ab daga makka ka yi bankwana da ka'aba shi ne mun magana amma bai da alaƙa da aikin ka na aji ko umara tawafin bankwana zaman kanshi amma haji ta ƙare ko umara ta kare daga abin da aka ya kare wannan dan kamar tsawon bankwana bai da alaƙa da aikin hajjinka ko umararka balle a ɗora maka maganar yanka illa abu zamani abin da ke wakana a yanzu akan zo a ce ku je ku yi tsawafin bankwana za ku zo gida to kar ka hirta zo ne a jima kun sai su ce ku aka awa kaza ku aka jima kaza sai kun sake ya ɓaci ranar da hukunci kan abin ne tun da jiran mota kake ya kai ya jira ka yanzu ka zo kenan ka kare kuma ka duk zama da kuma ci kai kana zaman jiran karni ba abin da ka shiga a a kurin jira ne kake karta zukur kenan kana ɗaki kana waje kana kuna barcin kai tun da zaman jira kake aikin na ƙarin su abin da kaje kaje kayi wani abu ba hannun ka beki na abin hawa kenan wannan zaman jira kake don kayi awa kaza awa kaza bai bata maka abu da kwana ka je ka yi wanzu abu gabanin ka zaki sai jami'ar tawaf zai magana akan wasu ababe da suke da alaƙa da tawafi na ka'aba nan ganin bai kayyade ba mas'ala guda a cikin tawafi zaka mas'aloli wanda suke da alaƙa da tawafi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أني أشتكي فقال أوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور abin da yake wannan ruwa ta zainab bint ummu salama ta samu labarin daga babat ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta zainab kamar an ce tana cikin tana cikin mace agola tana matsayin da gina na aka rene ta ganin ɗayar abu salama ce to take ba labarin ummu salama take ba ta labari ita ummu salama ulma mu ne ke na matan sallallahu salama qalat ta cewa take ga mun zainab shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam nayi jaji wajen matan sallallahu salama na ga mai anni ashtaki ban lahiya na ce yawa kana an ƙare yakin hajji za a zo gida ana tsawafi da ban kwana asalin magana ke ana abin ya taso ana abin kisa tauka ne tawa annabi jajin cewa ina shi take qal sai ce mata tufi min mura'in nas ki tawafi daga bayan mutane wa anta rakiba kina sama nan me magana a ai da musu asali zama da ruwa ce asali can da mata suna tawafi gehen maza ba ta kula da yanzu wannan abu ne wa bai arabuwa amma asali a gehe suna bin gehe to zuna ce ta yi a bayan mutane irin sallah gaba da na ce kenan in ana sallah an shiga sallah ita ta koma daga bayan mutane ta hau abin hawanta akan abin hawa in yi so ta yi tsawafinta a cikin nutsuwa nan mai mamar kawar magana wannan sai da hukuncin yin tawafi a sama inda ba ka ba da darura babu laifi ka yi tawafi a sama nan malik baba zakar ma akwai masu fikihun cewa a yo idan ka yi tawafi a sama ko ne doke ka ai ba kai ba kai tawafin wannan wanda ne shi tawafin tun ba kai kai ba in raƙumi ne shi tawafi tun wata abu ne na falsafa abin na fahimtar kati ke zawa akwai masu nara cikin malamai kuma cewa ba a tawafi wani bai daukar kurin ba kai ba dole ya kai da kan an ga akawa abin hawa duk wanda ba da annabi ba za ka san za ka shi ya tsawo a sama saboda ya sun yawa yace ba sai yace ai manzo Allah darura ce dan kaza kaza ne amma da manzo Allah manzo Allah yayi tawafi a saman dabba ta ci da mutane su gane shi tabbata tabbata kuma ta kuma alhalin shi lahiya ne ta mace kenan ba sai imam ba ko mace ko mai rauni bale an saka shi an kawo wannan abin doka kuma da amma amma da shi da ake ba ba da bace ba kawo mashin kai ka tuka ka kai kai da wafin ka ba lahi bane ba darura ta kawo na kenan na kawo hujja mai darura yana iya tawafi kan saman wani abu mu zaka zuba da ba za zan ba ba da kudi ko ko wani abu ha babu amma ga mashi yanzu ga wani wani wani kura ta kura ku zan yawa da wani abu ake dora ka sama kan makara makara a dora ka ana wata ma an waka yi utar ya goce kwado na goce aka yi kwado ma shi da gaban ya gaba to amma za ka kawo akwai wurin tawafi na musamman da ake yi na wannan mota ta hawa har ma akwai da kai kanka kaukanka kamata ka yi gudu ka rage in Allah ka ci gaba an baka eje ta yadda motar akwai wanda a gehe zai zai ga tafiyar da kai da kai kai kawo ka kaga dai Allah ka sauki kuma da mun dai ba hana ba manzon Allah ba da dama ayi a sama tace haka manzon Allah ga mun da na mai jajan jayan man lahiya yace fatufi min wara'in nas ki tawafinki daga bayan mutane وأنت كنا سما تجد فطفت راكبة بعيني حكنا توافينا إنا سما رغمنا إنا توافي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يسلي إلى جانب البيت الله مثلا هنا صلى الله عليه وسلم متاني كريا جاغول تسلى هي صلى ده متاني أجيء الأكي يا كانت والطور تبستو لا تعرف الصورة دي كانت تاوى وانا شيني na mas'ala ta kenan na tawafi a sama kuma wannan ruwaya bayan bukhari muslim ka bayan imam malik haka imam bukhari ya kata haka imam muslim ya kawo ruwaya sai wa haddathani an malik an abi zubair al-makki anna aba ma'id al-aslami abdullah bin sufyan akhbara annahu kana jalis ma abdullah bin umar فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء وقال عبد الله بن عمر إنما ذلك رقدة من الشيطان فاغتسلي ثم استسفري بثوب ثم توفي abinda yake wannan ruwaya cewa shi abdullahi bin sufyan ya ce yana zamane tare da abdullahi bin umar fajacin muratun tastifti sai wata mace ta zo tana neman tana fatawa gawa ga abdullahi bin umar ga abinda ta ce fakalata ta ce wa abdullahi bin umar inni a ƙabalta uridu a nadun birbetu na tinkaro dalilin zan yi tawafin ka'aba hatta idza kuntu bab masjid sai da nazo kofar masallaci harqatu dima sai jini yake to min jinin haila ya sami ta faraja'at sai na koma tabar tawafi hatta zahaba dalika anni har wannan jini ya tsaya ثم أقبلت حتى إذا دبل المسجد نساكي داوا تنا داوا ما هنا نزو قبل قوها حرقت الدماء سيجن يكيتي منهما تشي فرجعت نساكي قوماوا حتى ذهب ذلك عني هل ونن كنا جيني يساكي تأيوا ثم أقبلت نساكي داوا حتى إذا كنت عند باب المسجد هنا نزو قبل ديدي قبل قوها حرقت الدماء سيجن يكيتي haka yana hasu shi yasa ana abdullahi bin umar ya ce masu inna maza rakadatun wannan wani bugu ne mana daga shaidani yake bugun wannan jijiya taki don mana ya hana ki ibada ya shagartar da ke da jini shaidan ne kura ta haka manta da shi ba jinin haila ba ne ba ka tasiri ya zama sufin ki yi wanka ki yi kunzugu sun kunzugu yar ba san kuzugu ba kuzugu sun san kusan kushko kush sun kushi wajen sun kushi kun zuku a da ake shi lokacin ba kushi sai a yi sa zama ya sa na mata mata suna jini suke sa ko masu illa da ta zubo wani abu ya sa wani tsumma wani za a iya sa shi a ɗar masa ɗan ciko a nan ya sa shi a gaba ya ɗarme kun kamar kushi a zaka kun kushi na yanzu to suna su mata sa wani zanzane haka ya liƙe gaba da shi ya ɗarme a tsatsa kuma kenan bai jinin bai zuba ƙasar za gan shi za ka da tijaz su san ba wannan abu da ake sauransu to ya ce kenan ki wanka ki kunzugu mana ki sa cikuwa ki liƙe gabanki da wannan abu da wata tuwa su mutu kuma ki tawafinki wannan yan uwa mas'ala ce asalin asalin wannan ruwaya sinadari na da rauni da ifi ne amma hukumcin hankali akwai na mace tana da jinin jinin shahada bai halatta ta yi aikin haji tsayin ta sallah inda jinin shi lahiya ne wani abu da sanar ne ba wani ko da wani ruwa tanganta ba ta hanyoyi zaman suna tabbatar da cewa mace mai jinin istihada tana iya sallah da ya komi mijin majalinta haila ce take hana aiki na ibada na tawafi da sallah da wani aiki na ibada amma jinin cuta wannan bai hana ba matsala kai shi sai ya ce wa haddasa ne a malik annahu balagahu anna sa'ad bin abi waqqas kana idza dakhala makkah murahiqan kharaja ila arfa qabla an yatuf bil bayt wa bayna safa wal marwa thumma yatuf ba'da an yarji' qala malik wa dhalika wasi' insha Allah nan wannan sauki ne duk da ruwaya zuwa ga shi sa'ad tana da rauni amma hukuncin haka yake kuma ba wani matsala kan hukuncin kamar da malikin ke tabbatar da shi me magana da sa'ad bin waqas cewa sa'ad bin abi waqas abin da ke kasan hadisin kana idza dakhala makkah murahika in yazo makka manan kamar lokaci ya kure misali an mutu arafa misali ranar arafa ya shigo makka in yace ya guri yace ya tsaya tawafi waye sa'i can arafa za ta wuce shi kamar ya zo wuri a kure kamar da ɗan jirgin yawo suke yi za ka shiga jirgin yawo a ta yawo da kai ta yawo da kai a zo da kai ƙarshen lokaci an ka ce kai wasa za ka tsarafa ta irin wani halin zai wakana irin abin zai wakana gare ka to aka shi sa'ad an wuri ya ƙure daga ya zo harajin ila arfa sai huce bai tsaya bai tsaya tawafi na shigowa makaranta ko sai huce kai tsaye ya wuce ko ila arfa shi ne harajin ila arfa قبل أن يطوف بالبيت كهني طافين الكعبة سأل سفر مروة كهني سيجي فهذا عرفة دانش الحج عرفة أنت هو جيتا هو جيكا عرفة أنا بجد حج عرفة جيكو حج عرفة جي دون حج حج دون نما ناس يجي أنا بجد دون ناس إيه ترى ده ما هنا عرفة يزوج كلام مختلفة يا دام حج kenan wannan dan gudun ka tushe gaba da duk ga ne kamata a tare ya yi tawafi ya je kaza kaza to amma eh ce wuri zai kure kai ne zai huce kuran sai ka ta hilin arfa shi na ka ta duk wanda ya shiga hilin arfa a ranar arfa shi na ka ta shi ne wuni da yake bi ma dare da yake bi ma wuni wuni arfa da dare ya ake farawa ka yi zai zai muna laraba yaushe ne daren laraba daren alhamis yau ne muke daren alhamis alhamis da ayin daren da ake wuninta daren juma'a yaushe ne kuwa sani alhamis da daren juma'a ko wunin kuma wunin juma'a ne daga nan ta haɗa akwai wani zubi to amma ce wuni wanda dare da wanda ke biyan wuni shi wunin arfa daren arfa ita arfa haddarar tun da sahe haddarar ta iya alaƙa da ita ta duk wanda ya shiga arfa ka yi keto alfijar ka shiga arfa ka samu ƙasar mai in je ka shiga arfa ko a balangana kai ka ko a balangana suna kai mutum a cikin ambulansu ba sai da ruwa ta kariya ko wani abu ta da yi a cikin mota ko mota ta musamman da aka yanzu akwai motoci na musamman da aka samu tun a cikin a kai ga cikin arfa a tsaya da kawai an tsaya kwano aka ɗan iska da kula aka jima ko ya kwana illa abin da ake magana wanda yake cikin arfa an hana ya huto sai bayan rana ta fata wanda yake hirin arfa ake magana amma wanda ya makara duk lokacin da zai iya shiga hirin arfa da ka shiga sai da ka zo da yayin sai dare sai ji ka da ka tsaya kurum gam shi kenan ba mu shaɗin kayi awa kaza sai kuma kayi aya kaza kurum ka shiga in dai a cikin ka asaba ta ka sa aka a cikin arfa kurum ka samu arfa sai kai kwana kurka dawo ka dawo musu da kurka to nan kenan nan sa'ad ibn abi waqas kenan abin da aka bada labari kenan yana haka sai huce kai tsaye ga hanyar sa'ayi da da tawafi sa'ayi sai huce da marfa sun mai tsufu ba da an yarje bayan ya dawo su kuma sai tawafi shi na fada ya sa'ayi shi kenan an kare qala malik malik yace bayan gane labarin yace wa zalika wasi'un insha Allah wannan akwai dama akwai rawa abun kenan haka tana yi wa balai bane ba shi malik yace nake fiki imam malik dan ka ko malikiya ba dai bane ba haji tayi yace wa su'ila malikun hal yaqifu ar-rajulu fi at-tawaf bil bayt al-wajib alayh يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك نعم abinda ake wa nan aka ce abinda aka wa malik tambaya kan cewa hal da kifin rajul fi tawafin bait mutum iya tawafi na ka'aba zai zo ya rika hira da wani a cikin tawafin wani sauran ka nawa a sauran ta mun kare maka guri kaza maka kuwa kaza nan ka kakkaka bace bace hira ne ma tawafi shin ya halitta ka tsaya ka yi magana da mutane kana cikin tawafi na ka'aba sai malik ya ce la hibbu zalika ni ne ba na san haka kaga ce ba ya baci ba haramu ne shi ne ce bai san haka bai sanya haka bai dole ka hira amma ka bishi hajji ba ko kayan kaza kaga abin na dirce shi ne ce bai san haka ma bai ce maka bakaru ne ba bai ce maka haramu ne ko ta ɓaci shi ta shi ne bai san haka ke shi bai goyon bayan yin haka to duk da cewa akwai ruwa ya tabbatatta an salar salam ya ce tawafi salata ila an mai ba fil kalam kan an ya tabbata wanda sai ya ce tawafi sallah ce amma an halitta magana ta gagare haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce tawafi sallah ce ce annabi amma an halitta magana a ciki hadisin karban hadisin ka yanke mana ka ba wani matsala kenan dan kayan magana da wani ba matsala komi wannan cewa kan an halitta tawaf albayt salatu illa anna la aba fil kalam ce tawaf da ka'aba ta salatu illa anna la aba fil kalam amma yace wannan zaka amma zaka bar kai da jini kuma amma kada kaka mun magana shi kuma eh kada zai magana magana kuma zaka talatu illa bi khair don zai magana a cikin tawafin to kai magana ta alheri amma dai a takaice ana iya yi in ta kama sai ya ce ƙada malikun la ya tufu a halin bilbai wala bai na safa wal marwaj illa wutari malik ya ce kar wanda ya yi tawafi na ka'aba kakka ya sa a yi tsakanin safa da marwa sai kana tsarki na mai ma'anar magana ke nan tawafi ina na tawafi sai arwallah ta warware kenan ba a ci gabar tawafi wannan kan hujja wancan magana da muke cewa tawafi sallah ce sai dai an halitta magana ke nan sallah ce ba sallah kaga ba kace ko to nan masala da ba malaki sanyo wanda wasu ke magana kanta ba ta kokarin kokarin madogara sanya sa'ayi a wannan hukunci sa'ayi tsakanin safa da marwa bai da wannan sharadi kana sa'ayi ɗaya biyu ta warware ba shi dole sai ka hutu ka rola inda ya kawara shi da arolarka ka bayan kawafinka sai ta warware sai ka ci gaba da sa'ayinka babu sharadin arola kan sa'ayi amma na tawafi ne shi ma akwai maganin malumai wanda suke kawowa amma dai magana da ƙarfi za ku san hadisin ba tawafi sai da arwala shi yasa ya hana mai jinin haila ne kawai da matsalar da sai magana ke wannan shine ƙarshen mas'ala ta jami'ul tawaf wannan ganin ya kamata mu tsaya kada mu shiga lokacin ba nan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته